بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ga Allah da ya ba mu damar haɗewa wannan masallaci na bangazi a wannan yammaci na litinin sha biyar ga watan rabi'un al'akhir hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara inda muka tsaya aya ta 177 ayu kuma za mu daɗa maimaita ta mi Allah ce.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب الكتاب والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Allah maɗaukakin sarki ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ba shi kaɗai bane aikin alkhairi ya kasance kun fuskantar da fuskar ku kuna masu dubin mafudar rana ko mafadarta wannan aya tana yin magana ne dangane da mutanen da suke ganin cewa fuskanta alƙibla shine mafi muhimmanci sama da sauran ayyuka ina fata mun gane wasu malamai suka ce ta sabko ne akan ahlul kitab wasu malamai suka ce a ta sabko ne akan masu imani musulmi kenan lokacin da aka ce musu ku daina fuskantar masallacin Qudus yanzu ku dinga fuskantar masallacin Ka'aba sai suka ɗauki abun da muhimmanci sama da sauran abubuwan gaba ɗaya sai suke ganin ma kai yin hakan shine makura kuma shine abin da ake so a cimma ina fata mun gane sai Allah ce da su a'a ba shi ba ne kawai dangin ayyukan alheri ya kasance kun fuskantar da fuskar ko mafudar rana ko mafaɗarta masu dibin alƙibla ta makka ko ko masu dibin masallacin ƙudus ba shi kaɗai ba ne dangin alheri kawai walakin nalbirra sai dai abin da ake ce ma aikin alheri man amana billah wanda ya imani da Allah ina fata mun gane albirru malamai suka ce ismun jami'un li kulli khairin wa li kulli ta'a wa qurbatin yataqarrabu biha al-'abdu ila khaliqihi jalla wa ala lafazin albir suna ne da ya game ya tattare dukkan dangin alkhairi da dukkanin wata da'a da biyayya da kuma duk wani aiki da za a neman kusanci da shi wanda bawa zai nemi kusancin Allah madaukakin sarki da shi shine ake ce ma albir kaga shi albir suna ne da ya game dukkanin dangogin ayyukan alheri gaba daya an karanta shi da laisal birru kama yadda imamu hamza da kuma hafs an asim suka karanta shi maye-mayen makarantar alkur'ani ne mai girma sun karanta shi da laisal birru ina fata mun gani sun karanta shi da yima arra'un kenan don mako laisal birru suka karanta shi koko sun karanta shi da yi ra'un fatha imamu hamza da imamu hafs an asim sun karanta shi laisal birra kamar da kuke ganin shi na aruci da yi ra'un fatha sai ya kasance kenan albirra khabari ne na laisa ismkin laisa sai kasance an tuwallu wujuhakum wasu kuma malaman sun karanta shi da laisal birru da yi ma ra'un zamma idan ya kasance laisal birru ne sai ya kasance albirru ism ne na laisa khabarkin sai ya kasance an tuwallu wujuhakum qibal al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billah ku sani cewa albir aikin alkhairi shine man amana billahi shine wanda ya imani da Allah na daga cikin dangin ayyukan alkhairi ko mafi kololuwan su ma shine imani da Allah imani da Allah ya kumshi imani da kasancewa akwai Allah ka yarda a ranka ka yi imani ka sallama ka miƙa wuya cewa akwai Allah madaukakin sarki dalilai masu yawa barkatai suna nuna akwai Allah Allah bai bari ba ka gan shi da idanunka dan anan gidan duniya idanu ba sa ganin Allah Allah ya ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir idanu ba sa ganin shi anan gidan duniya annabi Musa ya nemi haka ko ya tambayi ubangiji madaukakin sarki cewa ya Allah ka bani dama in ganka rabbi arini anzur ilaik mi Allah ya ce mishi lan tarani ba za ka gane ni ba annabi Musa kenan a nan gidan duniya ba za a ganin Allah maɗaukakin sarki ba to amma duk da ido ba sa ganin shi duk wani abin da Allah ya mallaka ma ɗan adam da zai yi amfani da shi domin ya tabbatar da abu a ilmanci akwai shi ko babu wannan ababen da Allah ya baka ba za ka iya riska Allah da shi ba ka gane akwai shi ta hanyar waɗannan ababa sai dai kawai kai imani ka sallah ina fata mun gane amma ya bar maka ayoyi ya bar maka dalilai masu yawan da ba a iya ƙididdige su da ke tabbatar da cewa akwai Allah manya-manyan dalilan da ke nuna cewa akwai Allah halittar sammai guda bakwai halittar ƙasai guda bakwai kwatankwacin su sarkar da ruwan sama fitar da tsirrai fitar da abincin ku ku mutane da kuma dabbobin da kuke kiwo wannan duka dalilai ne da ke nuna cewa akwai Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane dalilai ne da ke nuna cewa akwai wa akwai Allah don sama ba za ka yarda ba a ce ita ta halicci kanta da kanta shin dama akwai wani abin da yake yin kanshi da kanshi ba yin shi aka yi ba ba zai taɓa yiwa ina fata mun gane ba zai taɓa yiwa ba shi yasa wani balaraban ƙauye ya ce takon raƙumi a cikin sahara dalili ne na wucewar mi raƙumi ganin tutun dabba a cikin daji ko a hanya dalili na cewa wannan dabba ta mi ta wuce a wurin to baya yiwa a ce wannan sama da yadda aka ƙayata ta da taurarun da ke cikinta tauraru kala-kala da ayoyin da ke cikinta a ce haka kawai aka ganta ba tare da wanda yi ta kuma an kasa samu kab a cikin halittu gaba ɗaya wanda zai ɗaga hannu ya ce shi ya yi su to in ba ku kai su ba waye su kenan Allah madaukakin sarki ina fata mun gane ayoyi dai da dama masu yawan gaske wanda ke nuna cewa lalle akwai Allah ko da idanunka ba sa ganin shi sannan imani da Allah ya kumshi imani da rububiyarsa imani da rububiyarsa shine kai imani da Allah madaukakin sarki ta hanyar ayyukan da yake yi shi kadai yake yin su baya da abokin tarayya wurin gudanar da su shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi kiran mutane gaba daya sai ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ya ku mutane ku bauta ma ubangijin da ya halicce ku shi ya samar da ku daga babu babu mai yin halitta ta hanyar samu abu daga babu sai Allah shi kaɗai maɗaukacin sarki duk wani abin da aka rika a koma bayan Allah ana bautarsa koma bayan Allah Allah ya musu tahaddi ga masu bautar gumaka ga masu bautar duk wani da suke ganin ya isa ya cancanta bauta a wurinsu Allah ce ku ce mu abin nan da kuke bauta koma bayan Allah lan ya khuluqu zubaban wala wajtama'u lahu da dai ba za su iya samar da kuda daga babu ba koda sun hadu dan su yi haka ina fatan mun gane ba za su iya samar da kuda ba ba za su iya samar da halitta daga babu ba wannan shi ke nuna kasawa ababen da kuka rika a matsayin alloli koma bayan Allah saboda ba sa yin halitta kasa su ne kenan bal su din ma halittarsu akai da babu su aka samar da su wanda Allah shi gada ke mi ke yin halitta shi ya samar da mu shi ya sace allazi khalaqakum walladina min qablikum Allah nan da ya halicce ku kuma ya halicci wanda suka gabace ku shi ya halicce mu asalin mu shine annabi adam da hawa kullukum li adama wa adamu min turab dukkan ku zuriya ce ta annabi adam shi kuma annabi adam Allah ya halicce shi ne daga ƙasa in ba Allah ba wa ke halittar jinsin mutum daga ƙasa sai Allah ina fata mun gane kenan kaga Allah shi ya samar da mutane daga babu wannan shi ke nuna cancantarsa da bauta kuma kaɗaitarsa kuma cewa shine Allah kaɗai maɗaukakinsa wanda ya sanya muku sama a matsayin rumfa da inuwa a kanku wanda ya sanya muku ƙasa a matsayin shimfiɗa sannan ya sabkan muku da ruwa daga sama wannan ruwa ya zo da ki ƙasa ya fitar da tsirrai mata allakun wali an'amikun kaga wannan dalilai ne da ke nuna akwai wa akwai allah maɗaukakin sarki ina fata mun gani kenan yin imani da allah imani da rububiyarsa wake kashewa wake rayawa akwai mai kashewa ya raya banda allah babu wannan shi ke nuna cewa akwai Allah ina fata mun gani wake zauwa da rana duhu ya ta yi haske ya zo Allah in banda Allah akwai wanda zai zo da rana ta haskaka muku duhu ku zama to cikin haske ba za a taɓa samu ba ina fata mun gani shi yasa Allah ke cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun غير الله يأتيكم بضياء ba ni labari idan Allah ya sanya muku dare shine sarmadan har abada ya zuwa tashin alkiyama wani Allah ne wanda ba Allah ba wanda zai zo muku da haske akwai shi amsa shine babu ku ba ni labari in ji Allah in ja'ala Allahu alaikum nahara sarmadan ila yawm alqiyama man ilahun ghayru Allah ya'tikum bilaylin taskununa fihi idan Allah ya sanya muku rana ce kullun haske ne wani Allah ne wanda ba Allah ba wanda zai zo muku da daren da za ku samu nutsuwa a cikin shi wane ne babu wanda ke nuna akwai wa akwai Allah duk wani wanda yi inkarin Allah ya faɗa ne da bakinsa amma zuciyar shi ta yarda cewa akwai Allah ko ko firauna da ya da'awa ilahantaka ƙarya yake ya san da cewa akwai Allah ya faɗa ne saboda girman kai da jiji da kai ya ce ana rabbukum al'ala ko ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi amma Allah ya ce wastaiqanataha anfusuhum zulman wa uluwa wa jahadu biha wastaiqanataha anfusuhum zulman wa uluwa sun yi musan hakan amma zuciyarsu ta yarda ta yi yaƙinin gaske ne abu haka annabi musa ya gaya ma fir'auna kai da kanka ka san allah shi ne hajji sami da ƙasa ka sani kamar yadda alkur'ani ya ba da labari kaga ashe dalilai suna da yawa wanda ke nuna cewa akwai allah ta hanyar ayyukansa wanda ya keɓanta da wannan ayyuka sarkin da suka yi shahiyya da annabi ibrahim ya nuna cewa shi ma yana yin aiki irin na Allah har suka yi musu alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit saboda Allah ya bashi mulki sai dinga takabburanci yana ganin cewa ya isa annabi ibrahim ya ce mishi Allah fa shine wanda yake rayawa yake kashewa shi ma ya ce ana uhyi wa umiit ni ma ina kashewa ina rayawa annabi ya ramitin shi fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa'ati biha min al-maghrib to ka sani Allah fa shine ke fitar da rana a mahudatta yanzu kai taho da ita a yammacin rana a yammacin duniya Allah ya ce fa buhita alladhi kafar anan sai kafir ya shi kumiya saboda baya iyawa baya cikin taƙarsa ba kudurarsa bane babu wanda ya isa ya harraka rana ta bar hitowa da ta komo tana hitowa daga yamma sai Allah shi kaɗai madaukakin sarki ashe wannan ya ishe ka kaɗai ya nuna maka cewa akwai Allah madaukakin sarki kai Allah ya ce a cikin kawunan kuma ku da kanku halittu akwai dalilai da dama da ke nuna cewa akwai Allah in kun dibi kawunan ku da kanku wa fi anfusikum afala tubsirun ku da kanku in kun dibi kanku dalili ne da ke nuna cewa akwai Allah kadiba yadda Allah ya tsara ka dan adam ka diba yadda tsara wasu abubuwa a cikin jikinka wanda suke tafiyar da aikin rayuwarka ta yadda idan ɗaya daga cikinsu ya tsaya za ka iya hallaka ƙaramin misali kwada da Allah ya halicci ma mutum guda biyu tattare da shi wadda kowace ɗaya tana yin aikin ɗaya wadda take wazifa ta tace dukkan jikin ɗan adam jinin jikin ɗan adam ta mai da komi daidai sukari ya tafi daidai gishiri ya tafi daidai abin da yake datti ne ta gushe shi idan kodin mutum ta samu matsala Allah sauƙaƙa ya kiyaye ka diba injin da ake yi domin tace jinin ɗan adam ya wannan injin yake inji ne mai girma babba wanda su yana buƙatar ɗakin da za a sa shi da wutar da za a jona mashi don yi wannan aikin kuma wannan aikin zai kwashi awowi yana yin shi balma sai an saka cin wani yanayi na daban kafin a tace maka jini ta hanyar wannan abu amma ka diba koda bata ciki bata wuce kifin hannun mutum ba take gudanar da wannan wazifa a cikin wasu lokuta in kaɗan wannan shi kaɗai ya isa nuna maka cewa akwai Allah madaukakin sarki dalilai dai da dama da suke nuna cewa akwai Allah ta hanyar yin imani da Allah ta hanyar ayyukansa da yake yi wanda wannan ayyukan baya da abokin tarayya wurin gudanar da su sannan na daga cikin cikon imani da Allah ka yi imani da Allah ta fuska ayyukanka kai kai bawa kenan al'imanu bi uluhiyyatillah yin imani da Allah ta fuska ayyukanmu mu bayu kan mu kuskura mu bauta mu wani wanda ba Allah Allah da ya yi mu ya samar da mu daga babu ya mana ni'imomi daban-daban irin ni'imomin da rayuwarmu ba za ta iya gudana ba sai da wannan ni'imomin kaga shi kadai ya cancanta da bauta baya da wani abokin tarayyar da ya cancanta da bauta irin yadda shi ya cancanta da bauta shi kadai ina fata mun gane saboda duk wanda zaka bauta ma ina abin da ya halitta shi ya samar da kai shi ke sabkan maka ruwan da kake sha shi ke baka abinci shi ke kulawa da kai duka ba shi ke yin haka ba to don me zaka bauta mishi ai bai cancanci bauta ba saboda baya da wani abin da zai sa a bauta mishi ina fata mun gane kenan imani da Allah ta fuska ayyukan mu mu bayu kan mu bauta ma kowa sai Allah bauta haƙƙin Allah ne shi kadai ba shi da abokin tarayya cikin haƙƙi na bauta a dukkanin mutane a dukkanin mala'iku kai gaba ɗayan halittunsa babu wani wanda ke hannu hannu hannu da Allah cikin bauta babu shi dukkansu bayin shi ina fata mun gani wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda dukka bayin Allah ne kuma dukkansu suna bukatuwa zuwa ga Allah shi kuma Allah shine mahaliccin kowa bai bukatar komi da kowa a wurin kowa da kowa sannan imani da Allah ta fuska yin imani da sunayen shi da sufofin shi Allah madaukakin sarki yana da sunaye kyawawa yana da sufofi masu kamala sunayen Allah sun dace da zatinsa Allah shi kaɗai ke makanshi suna ya ƙaga makanshi suna wani Allah ba zai yi ma Allah suna ba ina fata mun gani kenan Allah yana da sunaye kyawawa sannan yana da sufofi masu kamala duk abin da Allah ya ambaci kanshi na suna mu bauta ma Allah da wannan sunan da Allah ya sanya ma kanshi kuma dukkanin sunayen Allah sun dace da shi sun dace da zatin shi subhanahu wataala sannan yana da sufofi masu kamala duk abin da Allah ya makansa na sufa mu sufanta Allah da wannan abin da Allah ya sufanta kansa da shi duk abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya sufanta Allah da shi na sifa mu sufanta Allah da wannan sifar da annabi ya sufanta Allah da shi ina fata mun gane kar mu yi amfani da kwalluwa ko kuma mu bi hanya masu amfani da falsafa wurin tabbatar da sufofin Allah ko kore su su suna yi amfani da hankali ne mu kuma ba a fore mu ba domin amfani da hankalinmu kadai a wannan damar Allah ya ba mu dama ne mu tabbatar masa da sufofinsa da sunayensa kamar yadda ya sanar da mu a cikin alkur'ani mai girma ko kuma kamar yadda ya sanar da mu a harshen annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa wasu daga cikin asha'ira suka ce sunayen Allah ko ko sufofin Allah ko sukan takaita sufofi da sunayen Allah ko sufofin Allah guda bakwai kamar yadda mai kawaidi ya kawo ko kamar yadda mai hallul masail ya kawo sharhin akhdar da wannan ba gaskiya bane sufofin Allah masu yawa ne da ba su da adadi sufofin Allah babu wanda ya san su sai Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki kuma ba a iyakancewa waɗannan sunayen kamar da mai akadar ya kasu asamu walbasaru walkalamu walkaza wa kaza wanda suka kawo guda baka wanda suna ganin cewa waɗannan sunayen ko sufofin za a iya sufanta Allah da su amma sauran sai suna musansu suna inkarinsu ina fata mun gane tunda kaga Allah ya sifanta kanshi da yana da hannu ko bai fada ba ya fada yahudawa suka ce yadullahi maghlula Allah ya ce ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha kaga Allah ya tabbata maka da mi hannaye amma a sha'ira sai su ƙi wannan sai su yi tawili in aka ce yadullahi sai su ce ƙuduran Allah ko su ce zafin Allah ba za su ce hannun Allah sau da suna gana idan suka ce hannun Allah kamar sun sufanta Allah ne da halittinsa sau da Allah yana da hannu halittinsa ma suna da mi suna da hannu sai suka ce to ba za mu sufanta Allah da hannu ba tun da halittinsa na da hannu idan muka yi haka mun daidaita Allah da halittinsa sai mu ce musu ba gaskiya bane hannayen halittu sun dace da nami na halittu hannun mutum irin na mutum ne hannun Allah fa ka san shi ba wanda ya san hannun Allah sai wa sai Allah dan babu wanda ya san Allah sai wa sai Allah mu da ya ce mana yana da hannu a ina ya ce ya faɗa cin alkur'ani mai wajibin mu mu yi imani da ya ce yana da hannu tun da ya ce ko yana da hannu hannunsa ba iri ɗaya bane da hannun halittarsa kuma su da suka ce Allah yana ji suka ɗauki sufofi guda bakwai suka ce yana ji sai mu ce musu ai abinda kuka gudu can ku faɗa nan ma kun faɗa shi ai halittarsa ma sanar shi ko ba su ji sanar shi sai su ce maka jin Allah da na halittunsa ba ɗaya ba ne sai mu ce mu koma can hannun Allah da na halittunsa ba guda ba ne haka shi yasa manhajin ahlus sunna wal jama'a duk abin da Allah ya ce yana da kafin nan ma Allah ya fi kowa kishin kansa duk yadda kake son Allah duk yadda kake faɗa dan shi duk yadda kake bada kariya ga Allah to wallahi Allah ya yi ka kishin kansa don haka Allah ba zai siffanta kansa da abin da yake mai muni ba sam ina fata mun gane abin da kaji Allah ya ce yana da to kawai yana da kuma wannan abin kamala ce babu na kasu tattare da wannan abu sai dai mu kam ba mu san yadda wannan abin ba yake amma yana da eh yana da shikin ina fata mun gane ya ce ya daidaita akan al'arshin shi ko sai mu ce eh mun yi imani ya daidaita akan al'arshin shi saboda mi shi ya ce arrahmanu alal arshis istawa ko yaya ya daidaita Allahu a'lam ba wanda ya san yadda ya daidaita sai shi kaɗai sai ya daidaita amma ya daidaita eh saboda shi ya ce daidaita idan ka ce bai daidaita ba ka karyata alkur'ani mai girma saboda Allah shi ya ce yayi mi ya daidaita kuma ka kudurta kullun ka sa a ranka duk abin da yake siffa ne na Allah ya sha bamban da siffa halittunsa bawa ko halittu suna daidaita daidaita su irin ta Allah ne idan muka ce wane ya daidaita ya zamna akan kujera mun san mutum mun san sifofin shi ko mun san yadda yake daidaita ya zamna akan kujera ko idan aka ce Allah ya daidaita akan al'arshin shi ka san yadda siffa Allah take bare ka ba da siffar yaya ya daidaita baka sani amma tun da ya ce ya daidaita sai ka yi mi sai ka imani da cewa ya daidaita to wagga ƙa'ida ce duk sufofin Allah da ya sufanta kanshi da su ko duk sufofin Allah da annabi ya sufanta Allah da su sufofi ne na kamala babu na kasu tattare da su ko ta kusa ko ta nesa babu kuma dukkan sufofin ba ɗai sufa Allah da ta kema da sufa bayansa ba ɗai ba ne wannan shi zai sa ka samu kwanciyar hankali wannan shi zai sa ka nutsu ka nisanci manhaji na falasifa masu amfani da kwalwarsu da tunanin sauran tabbatar ma Allah sifa ko kore ka yi aiki da abin da alkur'ani ya baka ko ko sunna ta karantar da kai bisa ga fahimtar wanda suka gabace mu na mutanen kwarai kenan cikon imani da Allah kamar yadda malaman ahlus sunna suka kasa tauhidi shine imani da Allah ta hanyar sunayensa da kuma sufofinsa masu kamala yana al-imanu billahi ta rububiyya al-uluhiyya da al-isma'u was-sifat kenan walakinnal birra man amana billah ku sani abinda ake ce ma albir shine wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ya imani da rana ta ƙarshe yawmil akhir shine ranar tashin alƙiyama kai imani ka ƙudurta cewa akwai wani yini da zai zo daga cikin yininnukan duniya wanda shi ne yini na ƙarshe da za a tashi alkiyama a cikin shi wanda shi ne yini na ƙarshe dalilai sun zo barkatai na alkur'an da suke nuna cewa wannan yinin zai zo Allah ya mushi sunaye daban-daban saboda girmansa da irin ababe na ban mamaki da za su faru a cikin wannan yinin sakamakon faruwar wannan yinin ne Allah zai tashi bayu daga cikin kaburburansu duk wanda ya mutu Allah zai tashe shi a wannan rana ya haɗe na farko da na ƙarshe gaba ɗaya a musu hisabi wanda ke da aikin alkhairi a sakan ya mushi da alkhairi wanda ya aikata mummuna a sakan ya masa da mummuna matukar Allah bai gafarta masa ina fata mun gane sakamakon na imani da tashi alkiyama zai gadar maka kai imani da cewa akwai aljanna akwai wuta aljanna Allah ya gina ta ne saboda masu takawa wanda suka mutu suna da sun imani da shi sannan wuta Allah ya tanada ta ne ga wanda suka kafirce musu sannan akwai sirati sannan akwai mizani da makamantansu gaba daya daga cikin al'amuran da suka kumshi imani da yawmal qiyam wal mala'ika sannan kai wani albir na daga cikin albirru shine imani da mala'ikun Allah Allah madaukakin sarki yana da wasu bayu shi da ake ce ma mala'iku jikkuna ne da Allah ya halicce su da haske ba su ci ba su sha ba sa barci ba su gajiya suna ambatan Allah ne dare da rana la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa saba ma Allah madaukakin sarki dangane da dukkan abin da ya fori su su aikata sannan kuma suna zartar da duk abin da Allah ya ce su aikata ba sa saba ma Allah madaukakin sarki ina fata mun gane sannan mala'ikun nan suna da yawan gaske kai bal ma babu wanda ya san adadin mala'ikun Allah sai Allah shi kadai saboda can sama akwai wani daki da ake ce mishi albaitul ma'mur wannan dakin adiyini mala'iku dubu dubu saba'in ne suke kewaye sa kuma waɗannan dubun saba'in idan suka yi dawafi akan wannan dakin in suka tafi ba za su sake zagayawa ba layin su ya zo ya zuwa tashin alkiyama tun farkon wannan masallacin ya zuwa tashi alkaya wanda ke nuna mi yawansu da cewa suna da adadi mai yawa shi yasa kafirai da Allah ya ba da labarin wasu mala'ikun da ke kan wuta ya ce alaiha tisa'ata ashar sai suka so su yi izgili wannan ya ce na muku maganinsu gaba ɗaya ku riƙe mun wani adadi a cikinsu sauran na muku maganinsu gobe alkaya sai Allah ya ce wa ma ya alamu junu wa la ya alamu جنود ربك وما يعلم ربك إلا هو وسني باب وند يسن adadin yawan rundunar ubangijinka sai Allah shi kaɗai madaukakin sarki ina fata mun gane kenan mala'ikun Allah bayinsa ne kuma masu masu mushi da'a ne sannan ba sa gajiya wurin ambatan Allah da bautansa sannan mala'ikun nan akwai wanda Allah ya ambace su da sunayensu a cikin alkur'ani kamar mala'ika jibril ko aminul wahayi wanda shine Allah yake turowa a duk wani manzo ko wani annabin da Allah ya zaba a doron ƙasa ya kawo mishi sako shine dan tsakani tsakanin Allah madaukakin sarki da manzo ko annabin da za a nada a doron ƙasa shi zai kawo mishi sako shine amintaccen Allah ta fuska kawo wahayin Allah madaukakin sarki ina fata mun gane sannan akwai malakul maut mala'ikan da Allah ya yi wakkala shi game da karɓar rayukan bayu shi zai karɓi rayuwar duk wani wanda zai mutu a doron ƙasa ina fata mun gani sannan akwai munkar da nakir ko masu fitina daga a cikin kabari lokacin da aka samu tun aka binne shi sannan akwai alhafaza masu kiyaye aikin mutum raqibun da atid ko kowane ɗaya ana ce mishi raqibu atid akwai ɗaya da hannun hagunjinka akwai ɗaya a hannun damaka ko ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid ko ba wani lafazi da zaka faɗa na daga magana sai tare da kai akwai raqibun atid da suke kwafe duk abin da ka faɗa gobe alƙiyama akan shi za a maka hisabi sannan akwai mika'il akwai israfil wanda aka wakkala har yanzu yana rike da ƙaho izinin ubangiji kawai yake nema ya busa ƙahon nan mutane su mutu kuma a busa su tashi gobe alƙiyama akwai malakul maut da zan bayani shi ko malakul maut mai karbar rayuka akwai mala'ikun da aka wakkala a mahaifa kowace aya mace wanda idan za a an halicci mutum za a busa masa rai ya tambaya ce ubangijin yana cikin yanayi na kaza tare da Allah ya san yanayin da yake ciki da ya nuna muku isar shi da kudar tsan a busa masa rai ayi kaza ayi kaza ya zuwa karshen hadisi bi ma'ana dai mala'ikun Allah za ka yi imani da su a jumlace sannan za ka yi imani da su a rarrabe wanda Allah ya ambaci sunayensu ka san su da sunayensu wanda Allah ya wakkala ma wasu ayyuka ka san su da aikin da Allah ya wakkala musu wal kitab haka kai imani da alkitab da daga cikin dangin albir imani da alkitab alkitab shine littafan da Allah ya sabkar ma kowane manzo da annabi a doron ƙasa dan babu wani manzo ko annabi sai da Allah ya sabkar masa da littafi to kai imani da littafan da Allah ya sabkar gaba daya akan manzanninsa sawa'ul littafan ya ambata maka su ko bai ambata maka su ba sannan ka zo a keɓance ka san wanda Allah ya aiko ya sabkar daga cikin littafai da sunayensu da kuma annabawan da aka sauka ma wannan littafan daga cikin littafan akwai wanda aka sauka ma annabi Musa wani littafin da aka sauka annabi Musa eh littafin annabi musa alaihi salatu wassalam at-taura littafin annabi isa alaihi salam akwai al-injil sannan wani littafi bayan su akwai az-zabur bayan az-zabur fa akwai suhuf ibrahima wa musa go sannan mi akwai al-qur'ani mai girma kai imani da wannan littafin da sunayensu kamar yadda Allah ya ambace su a cikin alkur'ani mai kyau ko sannan wannabiyin kai imani da annabawan Allah gaba ɗaya waɗanda ka sani da wanda baka sani ba sannan ka yi ƙoƙarin sanin kowane annabi daga cikin annabawan da Allah ya ambaci sunan shi a cikin alkur'ani da kuma mutanen da ya tura su ya tura shi a wurinsu ina fata mun gane kaga manzanni da annabawan da suka zo adadin sana dan yawa cin alqur'ani sun haura 20 daga cikin su akwai wa annabi Musa annabi Hud Lut Shu'aib Yusuf eh Yaqub Ibrahim Ishaq Yaqub Sewa eh annabi nuh annabi isa eh annabi zakariya haka suna da yawa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai imani da su da sunayensu kamar da Allah ya ambace su a cikin alqur'ani kuma wannan annabawan gaba daya zababbu ne daga cikin halittun Allah don Allah ya baya aje matsayi na annabauci ko manzo sai akan mutanen da yake zababbe ne zababbin zababbu daga cikin halittun Allah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine mafi sanin inda ya dace ya aje sakon shi da manzanci shi ina fata mun gane kenan mutane ne masu girma mutane ne masu sharafi mutane ne da suka yi al'ummominsu mutane ne zababbu da Allah ya zaba sannan ma'asumai ne idan aka ce ma'asumai ne ba sa aikata duk wani aikin da ke zub da mutunci da girma ina fata mun gani sannan ba sa aikata manya-manyan laifi kuma idan suka yi wani aiki wanda yake kuskure ne Allah bai barin su su dawwama akan kuskure sai ya sa sun tuba sun bari fa'asa adamu rabbahu fagawa ثم اجتباه فتاب عليه فهدى ina fata mun gane kenan ma'asumai ne wa atal mala ala hubbihi na daga cikin dangin ayyukan albir wa atal mala sannan ya ba da dukiyarsa ala hubbihi bisa ga sanya dukiyar nan da yake saboda zamirin wasu suka ce yana komawa zuwa ga atal mal wasu kuma suka ce zamirin yana komawa zuwa ga Allah idan ya kasance zuwa ga Allah ne kenan wa atal mala ya bayar da dukiyarsa ala hubbihi bisa ga san Allah madaukakin sarki dan neman kusancinsa dan neman yardarsa dan neman lada wurin Allah madaukakin sarki wasu kuma suka ce damirin na hubbihi zai komawa ne ga almal kenan in zai koma ga almal ne kenan wa atal mala sannan ya bayar da dukiyarsa ala hubbihi bisa ga san yana san dama ya bayar da dukiyarsa fi sabilillah ko ko bisa ga san yana son dukiyar yana bukatar ta amma duk da haka sai bayar da ita fi sabilillah ibnu jarir ya fitar da hadisi da sanadinsa ko asali da sanadinsa ila Isma'il ibn Salim an Sha'bi daga Imam Sha'bi sami'tuhu yus'al yace naji shi ana tambayarsa hal 'ala ar-rajuli haqqun fi malihi siwa zakka shin wai akwai wani haƙƙin da ke wajaba akan mutum bayan zakka qala na'am yace eh akwai wa tala hadhihi al-aya sai karanta masa wannan aya وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة kenan kaga banda haƙƙin zaka akwai wani abin da ke zamantowa haƙƙi a kanka cikin dukiyarka Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da hadisi daga hadisin Abi Hurairah Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace afdalus sadaqa an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun annabi yace mafificin sadaka da zaka yi shine kai sadaka halin kasancewa ka mai lafiya tare da kuma kana buƙatar wannan dukiyar da ka bada sadaka ita ce mafi alkhairin sadaka daga cikin dukkan sadakokin da kuke ka bada ta kana cikin ƙoshin lafiya sabanin mutumin da sai da shiga yanayin da ya san da wuya ya kubuta a ciki sannan ya sadaka a ciki ya sha bamban da mutumin da lafiyar salau garau yana more ma duniya ya iya yin duk abin da ya kamata mutum ya yi sannan ya ɗauki duke shi ya bada tafi sabilillah ina fata mun gane kenan ka bada ta halin kasancewa ka lafiya lau kuma kana kwaɗayin wannan dukiya ta amulul ghina kana sa ran ma ka samu wadata ka ƙara bunƙasa dukiyarka wa takshal faqar kuma kana jin tsoron talauci to wannan sadaka tafi kowace sadaka da za a yi fi sabilillah haka imamu ahmad ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau an salman bin amir qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqa yin sadaka akan mabukaci sadaka ce sadaka akan miskini ita ma sadaka ce وهي على ذي الرحم اثنتان amma sadaka akan ma'abucin dangantaka mai zumunci da kai ithnatani tana da romo guda biyu sadaqatun wasila za a baka ladan kai sadaka sannan za a baka ladan kasa da zumunci ina fata mun gani kenan sadakar da zaka badawa a makusancinka da danginka da ƴan uwanka za ta fi ɗaukaka sama da wanda za ka ba sarka wanda baya daga cikin jininka na makusancinka wanda baya daga cikin jininka ko makusancinka idan ka ba shi sarka za a baka ladan kayi sadaka amma makusancinka za a baka biyu ga ladan sadaka ga ladan sada zumunci haka imamu tabarani ya rawaito shi cikin al'ausat da sanadi mai kyau wa lafdu amma lafazin wurin imamu tabarani ya ce sadaqatu dirrahimi ala dirrahimi sadaqatun wasila sadakar da za a ba dangi makusanci na jini akan dangi makusanci to wannan sadaka ce sannan kuma a lokaci guda sada zumunci kenan wa'adal mala sannan ya bayar da dukiyarsa ala hubbihi akan yana tsananin bukatar wannan dukiyar ta sai ba da fi sabilillah ya baiwa wa ya ba zawil qurba makusanta daga cikin danginsa ƴan uwansa kama da kannin babansa yanninsa ɗiyan ɗiyansu da makamantansu ƙannan shi wanda suke uwa guda uba guda ko wanda suka haɗa uwa guda ko wanda suka haɗa uba guda kawai da ɗiyansu da ɗiyan ɗiyansu makusantan shi da suke da alaƙa da shi ta jini su ne zawul qurb wal yatama da kuma marayu wanda suka rasa mahaifansa mahaifansu kafin su balaga don duk wanda babansa namiji ya rasu yana cikin shekarun da bai kai shekarun balaga ba wannan shi ake ce ma maraya ina fata mun gane amma wanda ya wuce shekarun balaga ba za a ce masa maraya to wanda ke da wannan sifa ta maraici shi ma yana da haƙƙin a tallafa masa cikin dukiya a ba marayu a taimaka musu a daɗaɗa musu rai da lokacin da mahaifinsu na nan yakan kyautata musu yakan sayo musu baya yarda ya ga ɗiyan makwabta suna da ɗiyansa ba sa da baya yarda ya ga ɗiyan wasu na ci ɗiyansu ba sa ci baya yarda ɗiyansu su je makaranta ba tare da kuɗin makaranta ba dan za a fito ana cin abinci ɗiyansa sana kallon mutane lokacin da yana da rai amma yanzu ya mutu ba su da wanda zai musu wannan gatancin bayan ubangijinsu kenan mu sai mu tallafa musu mu taimaka musu mu daɗaɗa musu mu zamante musu a matsayin kamar iyaye bayan mutuwa iyayensu hakan shi zai sa kai ma idan ka kwanta hannun dama Allah ya fure maka wasu wanda za su kula maka da zuriya ka bayan ka mutu ina fata mun gani Allah ya datar da wal masakin da kuma masakin masakin jam'i ne na miskin wanda shi al miskin shine wanda bai mallaki arziki ba baya da dukiya koko yana da kuɗin ma amma ba su wadace shi ina fata mun gani shi ne almiskin baya da abincin yau bale na gobe fita ne ake ai bubbuga ai fafutuka ai dako ai makamantansu don a samu abin da za a ci a ci da iyali wannan shi ne miskini shi yasa annabi ya ce ba miskini bane ba wanda ke neman loma ɗaya ko loma biyu mutane su bashi ko suna kore shi miskini shine wanda ya kame baya roƙon mutane tare da cewa shi mabukaci ina fata mu gani auka maƙala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kenan miskini baya da abinci shekara kenan yana da amma abin abin da ya mallaka bai wadace shi to irin waɗannan mutanen haƙƙi ne a taimaka musu haƙƙi ne a basu haƙƙi ne a kula da su masu halin da Allah ya ba hali ba ya ba ku hali ba ne kawai wallahi ya ba ku ne don ya jarrabe ku za ku sarke wannan yaunin da ake gaya muku za ku ba da dukiyarku alhalin kuna son ta kuna bukatan za ku ba da ta ga makusantanku za ku ba da ta ga marayu za ku ba da ta ga miskinin da baya da shi za ku mushakan ko ba za ku yi wabin sabil sannan ku tallafa ma ibn sabil ibn sabil kamar yadda imamu mujahid ya ce alladhi yamurru alayka wa huwa musafir wanda ake ce ma ibnu sabil shine mutumin da zai biyo ta kanka alhalin mafatauci ya baro kasarsu ya zo wata ƙasa ta daban to wannan idan ya buƙaci a tallafa masa a tallafa masa abdullahi dan abbas ya ce ibnu sabil huwa ad-dayfu alladhi yanzilu bil muslimin wanda ake ce ma ibnu sabil shine bakon da zai zo ya sauka awar mutanen da yake musulmai ya baro garinsu ya baro ƙasarsu ya zo ya sauka a cikin ko musulmi to wannan yana da haƙƙin ku taimaka masa idan yana buƙatar taimako ina fata mun gane ko da ko gagarumin ɗan kasuwa ne ya baro ƙasarsu ya zo ƙasarku don neman sayayya ya yi sayayya har kuɗinsa suka ƙare saboda kwaɗayi irin na ɗan kasuwa sai ya buƙaci kuma a tallafa masa saboda guzansa yanke to wannan za a taimaka masa za a tallafa masa ina fatan mun gane shi yasa garin ga yana da wata miza ta musamman wurin kula da bako balle ma idan ya kasance malami ne wannan abu ne sananne agadas a tarihinta ba wai malami ba duk bakon da ya zo garin ga a matsayin bakonta ana karrama su a girmama su ina fata mun gani kuma lamba ɗaya daga cikin mutanen da suka sifantu da irin wannan sifa a garasa wanda suke cikin garin agas ina fata mun gani ba wai can haji ba ake ba su gaskiya ce a faɗe ta gaskiya a lokacin da aka fiya bulaguro akan raƙumma akwai mutanen da sukan zo daga wasu garuruwa na daban su sabka agadas sai su wuce sahara wannan kowa ya sani a shekaru 20 ko 40 ma da suka wuce baya idan ka shiga lungunan nan na mutanen nan wallahi zaka ga raƙumman su a zazzamna bakin kofar gidan mutane suna zamna a cikin gidajensu a ciyar da su a shayar da su su yi wanka a wannan gidan har su gama bukatunsu su wuce su je sahara in sun je sahara su je shi kasuwanci su ɗauko abin da za su ɗauko na kasuwanci kuma su dawo wannan gidan su sabka duk wanda ya san tarihi ya san haka kai balma in dai ba abin canzaye ba har yanzu wallahi kabila agarsa suna da karrama mutum sama da sauran kabilu ba garshe ne zaka je ka sabka gidan shi bai san ka ba ya baka mazamni ka zame mishi kamar ɗaya daga cikin wanda ya aifa da kansa ka ci nan ka sha nan ka yi wanka nan ka yi duk abin da za ka yi ba ka da bambanci da ɗan gida in dai sun ci za ka ci in ka ga basu ci ba ka ci ba to su ma basu ci haka muka tasa cikinsu haka muka yi cikinsu abokananmu duk su ne wallahi zaman da muka yi a cikin gidansu zama ne na mutuntawa da girmamawa kai ka ce mu ɗaiɗaiku ne daga cikin 'yan gida wani ma in bai sani ba sai ya ce mu 'yan gidan ne nan muka taso suna da wannan sifa suna da wannan karamcin da kusan yanzu ana neman a rasa wannan karamcin wanda bai dace ba baƙo yana da haƙƙin a karrama shi baƙo yana da haƙƙin a girmama sa shi yasa aka ce haƙƙin baƙo shine kwana uku alal aqal ka ciyar da shi kwana uku ka kula da shi a kwana uku in ka dada akan haka abu ne mai kyau in ko iyaka abin da ka iya ne kaga ka sabke yaunin da shari'a ta hauda maka kenan abin da ake ce ma bako kamar da Abdullahi dan Abbas ya ce shine mutumin da zai zo a wurin ku a matsayin masauki a wurin ku ku musulmi Ibn Kathir ya ce wa kadha alladhi yuridu safara haka ma ana iya ce mushi ibnu sabil mutumin da ya nufaci yin bulaguro fi ta'atin a cikin yin da'a ga Allah ما يكفيه فيؤتى ما يكفيه في ذهابه وإيابه irin wannan mutumin sai a ba su abin da zai wadace sa cikin tafiyarsa da dawowarsa kenan duk mutanen da zai yi wani bulaguro dan sha'anin addini dan sha'anin dan sha'anin ɗaukaka kalmar Allah fita ne za a yi daji don wa'azi fita ne za a yi wani wuri don tunatar da mutane fita ne za a yi wani wuri don lamarin addini da ci gaban musulunci da musulmai to waɗannan mutanen za a iya ɗaukar su a matsayin ibn sabil da suke bukata a tallafa musu abin da zai wadace su zuwansu da dawosu ina fata mun gani kenan sai a taimaka musu in akwai mota a ba su a ba su matuki a ba su abin da za su ci su sha don su je su isar da wa'azi ko su isar da sakon Allah a wurin wasu wanda sun yi nisa da birni suna buƙatar wanda zai je sanar da su addini kenan wanda ya ibnu sabil yana daga cikin mutanen da ake taimaka wasa'ilina wasa'ilin da wanda suka yi roƙo suka ce a bas suka kasa hakuri ku bani ku taimaka mini bani dan Allah a taimaka mini dan manzan Allah kamar da suke faɗa duk da ba a cewa taimaka mini dan manzan Allah sau da duk wanda zai baka sadaka sadaka ibada ce da ake neman kusanci da shari'a a wurin Allah da ita to ba a bada ta sai dan wa sai dan Allah saboda ibada ce da ake neman kusanci da Allah da ita ba a yin ta dan wa dan manzan Allah kuma hakan bai nuna an kaskanta manzan Allah girmansa da mutuncinsa da ɗaukakarsa tana nan amma wannan haƙƙin ba a faɗa cikin haƙƙin manzo Allah kuma ba za a faɗa ba ni saraka dan Allah amma ba ba ni ba dan manzon Allah ba a yin haka ina fata mun gane wasa'ilina da masu ruku su ma a basu wa firriqabi sannan wa firriqab kenan wanga wa firriqab yana da alaka da wa'atal mala ku ba da dukiyarku don ceto wuyayen wanda suke cikin kangi na bauta ‘yan tabayu kenan shi ne wa fariƙab wa aqama sala sannan ku tsaye da sallah wa ata zakata sannan ku ba da haƙƙin zakata dukiyarku wal mufuna bi ahdim idza ahadu su ne masu cika alƙawalinsu yayin da suka ɗauki alƙawari yana daga cikin nau'i na birnin kenan ‘yan ta wuyayi fidda bawa a cikin kangi na bauta an yi yaƙi tsakankanin musulmi da kafirai an kama fursunonin musulmi a hannun kafirai ku yi ƙoƙarin tsamo su daga hannun kafirai ta hanyar fanso su da dukiyoyinku ina fata mun gani ta hanyar fanso su ƙwato su daga hannun makiyan Allah ko ko bawa ne da ke ƙyalƙashin wani musulmi da aka kamo shi a matsayin bawa to sai kasance ya musulunta kuma yana alƙashin wannan mutumin da yake wurinsa wanda mutumin ya yi ƙiya ‘yantar da shi sai dai ya sayar da mishi ‘yancinsa to wannan ana taimakawa a ba sa kuɗi don a fanso shi daga kangin bauta shi ne wa firiƙa wa aqama salam na daga cikin nau'i na birri shine tsaye da sallah wa ata zakata suka ba da zakar dukiyoyinsu wal mufuna bi ahadihim su ne masu cika alkawarinsu idza ahadu idan suka kulla alkawali ba sa sabawa na daga cikin siffar mutunan kwarai mumuni salihi mai nagarta shine wanda in yayi alkawali yana cika in ka ga bai cika ba to sai in wani uzuri ya gitto mishi wanda na tilas ne da zai hana cika wannan alkawarin kuma zai sanar da kai amma haka ya dinga saba alkawali ba sifa bace ta mumuni na gaskiya ina fata mun gane ba sifa ce ba ta mumuni na kirki shi yasa hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mun ci Allah tabbata a gare shi yace ayatul munafiqi salas ayatul munafiq ayatul munafiqi thalath alamumun munafiki guda uku ne idza haddatha kadha idan ya bada labari sai ya ƙarya a cikin labarinsa wa idza wa'ada akhlafa idan ya yi alkawali sai ya saba alkawali ba zai cika ba wa idha tumina khan idan aka amuntu da shi sai ya ci amana ko ya ha'inci Allah ke shi mai kare wasabirina malamai suka ce akan kaddara wa akhussu wa amdahu sabirina ina kebancewa ina yaban as-sabirina masu yin hakuri fil ba'sa'i a cikin hali na talauci su yi hakuri da abin da Allah ya aza musu na rishi wadda kuma da yin haƙuri a cikin hali na rashin lafiya kenan hali na talauci na rashi suna yin haƙuri da abin da Allah ya aza masa na talauci ba za su je su yi sata ba za su yi warce ba ba za su ci amanar wani ba ba za su yi yaudara ko munafici ba za su haƙura da abin da Allah ya aza musu na talauci sannan kuma sukan yi haƙuri akan abin da Allah ya aza musu na cuta a jika rashin lafiyar da Allah ya jarrabe su da ita shine wadda ra wahinal ba's sannan sukan yi haƙuri su jajirce su dage lokacin da aka fita za a yaki idan jihadi ya kama sukan tsaye da kafafunsu ba sa gudu ba sa sha da baya don daga kalmar Allah ula'ikan ladina sadam Allah ya ceto irin waɗannan su ne suka yi gaskiya a cikin imaninsu wa ula'ika humul muttaqun kuma irin waɗannan su ne masu jin tsoron Allah da gaske to kaga wannan sifofin da Allah madaukakin sarki ya ambata wani nau'i ne ko wani dangi na albir wanda Allah ya batu tun farkon aya laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billah sai dai waɗannan suna daga cikin mafi girma shika-shikai na albir tunda imani da Allah yana daga cikin manya-manyan al'amuran imani da ranar ƙarshe imani da mala'iku imani da littafai imani da manzanni wannan su ne rukunnan imani kaga nan sai da aka ambato guda biyar kinsu na shiddan su shine mi imani da kaddara wanda imani da kaddara ma a iya a hararo shi karkashin karshen wannan aya shine wanda suke yin haƙuri fil ba'sa'i wad darra wa hinal ba's masu yin haƙuri yayin talauci Allah ya kaddara musu talauci sai su yi haƙuri Allah ya kaddara musu rashin lafiya sai su yi haƙuri saboda imani da kaddara shine yarda da abin da Allah ya kaddara maka na daga cikin al'amurra masu ciwo masu zafi sai ka haƙura akan wannan abu ka yarda da cewa Allah ne ya tsara Allah ne ya kaddara sai ka yi haƙuri Allah ya baka sakamako akan wannan haƙurin da zaka yi kaga waɗannan nau'ika na albir su ne mafi girma wanda a kansu ne ake gina wasu da ba su ba dan sai imani ya zamna ne sannan wasu ayyuka suke biyu bayan imani duk mutumin da baya da imani to ba za a karɓi duk wani aikin da zai aikata na alkhairi saboda imani shine sharadi na karɓar mi dukkan ayyukan alkhairi ina ga lokaci yayi ko mun ja lokaci ne ya kamata mu dakata abinda mu faɗa na daidai Allah sami tare da lada kuskure kuma kamar cin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum warahmatullahi